بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانكم مدى ساكي سادوا أتكم وانا كراتوني البركة كراتونا نخبة الفكرنا الحافظ ابن حجر الأسقلاني وانا مكرنتين تابو من البركة مكرنة الزاوية in ba a manta ba muna cikin bayani a cikin riwayatul aqran inda alhafiz yake cewa wa irawa kullum minhuma anil akhari fal mudabbaj idan watan aqran wanda suke sa'anni idan malaman hadisi suka ce sa'anni aqran suna nufin wanda ya rawaito watan hadisi da wanda aka rawaito daga wajensa ko kuma wanda mutane biyu wanda suka yi tarayya a cikin shekaru kusan ɗaya sannan kuma sun rawaito hadisi daga wajen shekunnai kusan irin ɗaya ma'ana martaban shekunnansu kusan ɗaya ne to idan ɗaya daga cikin wa'innan wani ya rawaita daga wajen wani to shine ake ce ma almudabbat almudabbat kamar yadda taqiyuddin shimni yake faɗi a cikin al'ali rutba littafinsa yake cewa an samu asalinsa ne daga watan gabbajtu bi ma'ana a zayyantu watan abu mai kyau abin da aka kawata shi alhafiz al-iraqi shi ma ya faɗi a cikin at-taqid wal idah yana cewa ma'anan mudabbaj al-husn watan saboda kyawun yanayin watan wanda suke sa anni hasuna watan kyawun akhlaq da sauransu yanda ya zama sa'anni ne ga su amma suna ɗaya na rawaiton hadisi Uh, ko suna rawaito hadisi daga wajen daga junansu uh, wannan yana nuna abubuwa masu kyau sosai duk da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya tafi a cikin nuzhatun nazar akan cewa uh, mudabbat daga jiba da tayil wajhi ne watan abin da ya daidai watan fiska bangaren nan da bangaren dama da na hagu suna daidai daga ɗaya bai fi ɗaya ba to haka a ƙaran suka suke ɗaya bai fi ɗaya ba watan su makusan martaban su ɗaya ne a wajen malaman hadisi amma kuma duka sun rawaito daga watan an samu tasawi kenan an samu daidaito a cikin kowanne ya rawaito daga wajensa wajen wajen ɗan uwansa akwai malamai da yawa da suka yi littafai da yawa a cikin haka a darar kudni ya yi littafi a ya yi littafi a cikin haka al-mutabbat da sauran malamai akwai rawayoyi da yawa tun daga sahabbai wanda ake samu na mudabbat misali sai da suna Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga hadisai daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito daga mijin sayyida Aisha Allah ya kara musu yadda a muka zo cikin tabi'ai akwai riwayan misali Imam Zuhri radiyallahu anhu daga sayyidina Umar ibn Abdul Aziz shi ma sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya rawaito su hadisan daga Imam Zuhri kaga duka wayannan akaran ne sun zo lokaci ɗaya kuma kusan yanayin shekarunsu da kuma shekunansu kusan ɗaya ne sannan a cikin atba'u tabi'in shi ma akwai haka kamar Imam Malik ya rawaito daga Imam Al-Auza'i shi ma Imam Al-Auza'i ya rawaito daga Imam Malik haka dai aka sako daga martaban da ke watan tabakan su akwai irin riwayan Imam Ahmad ibn Hanbal daga sayyidina Ali ibn al-Madini shi ma sayyidina Ali ibn al-Madini ya rawaito daga Imam Ahmad to haka dai wato aka sami wannan ya rawaito daga wajen wannan a wannan ya rawaito daga wajen wannan dukkan su ana iya ana kiran hadisin hadisin tsakanin su wato mudabbat kamar da aka faɗi al-Addar Qutni yayi littafi da yake ya kira sa al-mudabbat a duk da watan addaru kudni a cikin littafinsa al-mudabbat ya kawo riwayan sai na abubakar radiyallahu anhu daga sai na rasuma ko sai na rasuma daga sai na abubakar to wannan yasa aka ga cewa malami suka cewa matafiyan shi al-imam addaru kudni a ammu min matafiyan sauran malamai kaga sauran malamai kamar ibnu hajar al-iraqi da sauransu sun tafi akan cewa sa'anni ne to kaga nan kuma ba ba tsarantaka sannan a shi a ganin sa wato kamar yadda yake cewa هذا يدل على المدبج أو على أن المدبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الآخر قرينين فدول sai sun zama watan qarinai bane sai sun zama sa'anni yace bal al hukmu wa ammu min zalika abin ya wuce nan watan a ammu inda wannan ya rawaito daga wannan wannan ya rawaito daga wannan kawai mudabbaj ne kaga shi a ƙarƙashin haka za a iya shigar da riwayatul aba'i ko riwayatul tilmizi anil muallim ko riwayati kamar Imam Zuhri ya rawaito daga Imam Malik wanda Imam Zuhri kuma malamin Imam Malik ne to kaga anan za a iya cewa a tafiyan shi Al-Hafiz Ad-Darqutni a mahangansa cewa wannan mudabbaz ne shi ma a wa in rawa amman dunahu fal akabiru anil asagir yake cewa idan a rawi ya rawaito daga wanda yake kasansa kasansa a shekaru kasansa a shehunnai kasansa haka fal'akabiru an al'asari kenan manya kenan wannan wata riwayan manya wanda yake na sama ya rawaito daga wajen na ƙasa da shi wa minhul aba wa anil abna daga cikin wannan tsari ko wannan nau'i na riwaya shine riwayan al'aba'u iyaye anil abna'i daga ƴaƴa wa fi aksihi kasra wa minhu man rawa an abihi an jaddihi yace wa fi aksihi a cikin akasin الآباء وعن الأبناء ko عن الأكابر وعن الأصابر كثرة wanda shine mafi yawa matan karami ya rawaito daga babba karami a shekarun kila ko karami a cikin neman ilimi ya rawaito a cikin babba wanda ya girme shi a cikin neman ilimi wannan shine dama asali dan haka shi yafi yawa shi yafi yawa amma a ce ga babba misali ya rawaito daga daga daga ƙarami to wannan ba shi da yawa kuma za a iya samu cikin kamar misalin sa a ce baba ya rawaito daga ɗansa kamar a ce shehi ya rawaito daga ɗalibinsa haka ne da sauransu ko sahabi ya rawaito daga tabi'i to wannan yana da yana da fa'ida daga ciki fa'idan riwayatul akabir an al-asagir at-tamayyizu bayna maratib riwayat wa tanzil an-nas manazilahum za a za a ƙara bambance martaba na na watan masu riwayan hadisi a tabbatar ko a faɗi cewa wannan fa ba baba ne an abihi misali gaske akwai an abihi an jaddihi ko haka dai kuma a ƙara gane girman watan falala na shi babban da ya rawaito daga wajen a ƙarami ko baba ya rawaito daga ɗansa ko kuma a malam ya rawaito daga jan ɗalibinsa wanda yana nuna miza da kuma tawazu'u na bayin Allah wannan kuma akwai misalai da yawa na riwayatul akabir al asagir ko kuma kafin nan akwai malamai da yawa da suka wallafa a littafai a ciki al-khatibul bagdadi ya yi littafi a ko wani juzu'i kamar wani juzu'i a cikin riwayatul sahabati an tabi'in da kuma riwayatul aba'i an al-abna al-hafiz ibn hajar ya yi talhisin abinda shi al-imam al-khatibul bagdadi ya yi a cikin wa'annan rubutai yace nuzhatu sami'in sunan littafin shi al-hafiz kenan nuzhatu sami'in fi riwayat as-sahabati an at-tabi'in to a cikin haka har yanzu akwai riwayatul akwai marawa an abihi an jaddihi al-imam al-ala'i yana da wani littafi da ya kira shi haka wato sai kawo cewa a cikin haka watan akwai ma ya'udu bamiru fi qawlihi ana bihi an jaddihi ala rawi wa minhu ma ya'udu bamiru ala abihi a cikin haka akwai wanda bamiri yake komawa zuwa ga naka ce fulanun an abihi an jaddihi akwai watan bamirin an jaddihi ko an abihi din yana komawa zuwa ga rawi ko kuma yana komawa zuwa ga almarwi an hudun wanda aka rawaito daga wajensa an abihi an jaddihi Alhafiz ibn Hajar ya yi talhisin watan littafin al-Imam al-Ala'i yake ya sa ya kira shi da suna al-Alamul Washi ikhtisana kitab washi al-muallam fi magawa an abiji an jaddihi har yanzu a cikin haka a cikin watan babba ya rawaito daga karami akwai riwayan ash-shaykhu an tilmizi riwayan a ce shehi ya rawaito daga tilmizi misali a ce imamu zuhri ya rawaita imamu tirmidhi afwan imamu zuhri yahya muhammad ibn shahab kenan da da da yahya ibn sa'id shi ma dukansu wa'annan kaga malamai ne na Imam Malik amma duka kuma sun dawo sun yi riwaya daga Imam Malik Imam Malik yana da wannan baiwan cikin malaman hadisi wanda yake malamansa sun dawo sun yi riwaya a wajensa kamar Rabi'atu bin Abdurrahman Rabi'atu Ra'i da sauran a'imma kamar Imamu Imamu Imamu Abu Hanifa Nu'man shi ma malamai sun ce akwai riwayoyi na hadisi wanda Imam Malik ya zo ya karba wajen Imam Malik haka dai akwai malamai da yawa wanda yake sun dawo sun karɓi hadisi a wajen ɗalibansu kamar Salihu ibn Kaisan an Zuhri Ismail ibn Abi Khalid haka an Furasa ibn an Furasa ibn Yahya to da sauransu malamai sun tattara wa'annan a cikin littafai mabambanta Imam al-Khatib yana da juz'i da ya tattara wa'annan akwai a cikin ruwayatul abai anil abna a cikin haka zaka fitar da ruwayan shi ma sahabbai a cikin sahabbai watar akwai wanda su ma sun rawaito daga ƴaƴansu kaman sayyidina abbas ya rawaito akwai hadisai da ya rawaito daga ɗansa alfab fabl ibn abbas haka da da sauransu a cikin tabi'ai duka akwai da wanda suka zo bayan su wannan kaga iyaye daga ƴaƴa kenan to haka kuma babaka ba ba kawai shekunne ba shekunne sannan kuma da bambanci a cikin tsabakan su kamar sahabbai su rawaito daga wajen tabi'ai misali al-abadilatul arba'a da da sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu da sayyidina Muawiya malamai sun ce da sayyidina Anas ba Ibn Malik malamai sun ce suna cikin waɗanda suka rawaito daga Ka'abul Akhbar kaga shi kuma tabi'i ne hakanan kamar da ya kawo magawa an abiji an jaddihi akwai ruwayoyi da yawa wanda malamai sun tattara su a cikin littafai na magawa an abiji an jaddihi misali amr ibn shu'aib an abiji an jaddihi bahz ibn hakim an abiji an jaddihi ubay ibn al-abbas an abiji an jaddihi haka akwai riwayan Ali ibn al-Husayn al-Imam Zain al-Abidin an abihi an jaddihi wato jaddihi sayyidina Ali ibn Abi Talib kenan wanda yake al-Hafiz al-Iraqi ya tattara ya tattara riwaya na an abihi an jaddihi a ciki haka sai yake cewa wannan watan Ali ibn al-Husayn an abihi an jaddihi yace wa hiya min ashrafit tarajum yana cikin mafi darajan a taratu watan ruwaya wanda yake an garwato daga abiyi an jaddahi duka wannan kamar yadda alhafiz al-iraqi ya faɗi a cikin sharhul alfiyansa me asalin watan abin da yake sun ce me asalin ruwaya daga babba watan wanda yake martabansa tana sama ya rawaito daga wanda yake martabansa bata kai ba malamai da yawa suna faɗin hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wanda hadisin yana sahih muslim wanda ya rawaito daga sayyidina tamim tamimu tamimu na asul dari a hadisin aljasasa yana cikin sahihu muslim alhafiz ibn hajar ya ce watan yayi tatabbu'in ya yi tatabbu'in wannan ana biyu an jaddi ya ce riwaya ne wanda ya zo daga mutane watan guda kamar yadda yake cewa aksaru ma waqa'a fihi ma tafassalat fihi riwayatu anil aba'i bi arba'ati bi arba'ati ashara watan mutum goma sha watan goma sha hudu duk da wasu suna ko abin da ya kama da haka duk da wasu kuma sun sun kara akan haka to alhafi sai shi gaba da ce mana wa in ishtarakasnani an shaykhi wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal lahiq idan watan isnani mutane biyu ishtaraka suka haɗu an shaihi watan suka haɗu a cikin wani shaihi guda ɗaya watan suka haɗu daga da ruwaya daga wani shaihi watan shaihin su ɗaya mutum biyu ne gashi shaihin su guda ɗaya sun yi ruwaya duka daga wannan shaihin wata qaddama mautu ahadima sai ɗaya daga cikin mutum biyun nan da suka rawaito daga wannan shaihin sai mutuwa ya watan mutuwan shi ta gabata watan ya riga mutuwa a to akan ɗayan to shine malamai suke ce masa as-sabiqu wal-lahiqu as-sabiqu wal-lahiqu misalin sa a ce al-Imam zuhri ya rawaito daga Imam Malik ko da yake Imam zuhri ɗaya daga cikin malamai Imam Malik ne amma dai a wannan misali da za a bayar a matsayin sa na wanda ya rawaito daga Imam Malik shi ya rasu shekara na 124 Imam Zuhri a sannan a Ahmad ibn Isma'il As-Sahmi shi ma ya rawaito daga Imam Malik amma a mutuwansa ko wafatinsa ta jinkirta tsakanin wafatinsa da wafatin Imam Zuhri inda shi Imam Zuhri ya rasu shekara na 124 shi kuma a a Ahmad din watan Ahmad ibn Isma'il ya rasu shekara na 135 afon ya rasu na shekara 259 kaga tsakanin su a 259 wannan 124 tsakanin su 135 ya rasu shi ya rayu afwan shekara 135 bayan wafatin Imam Zuhri tsakanin rasuwan Imam Zuhri wannan ba yana nufin lallai sun zauna tare da Imam Zuhri sun ɗauki karatu wajen Imam Malik ba zai yiwu ya zama a zai yiwu ya zama sun duka wannan watan asabiq wallahi ko dai ya zama sun zauna su mutum biyu da suka yi shiraki a cikin shahida ko dai ya zama sun zauna a wajen shahin tare sun yi musharaka wajen zaman wajen ɗaukan karatu ko kuma ya zama a'a wannan ya ɗauka shi malamin shi ne ya tsawon rai ko in ce malamin ya yi tsawon rai wannan ya ya ɗauki karatu a wajensa har ya zo yi wafati ya bar shehinsa shi kuma shehin ya yi tsawon rai har wasu kamar da alhafiz ya tafi ya ƙara ya yi wannan bayanin a cikin nuzatun nazar har wasu suka zo daga baya a hadas yara kenan suka taso su ma suka zo suka riski wannan shehin suka ɗauki karatu a wajensa kaga misali kakansu shi shehin mu tsakanin tsakaninsa da kakan ba yawa shekarun ko kakan ya ɗan girma shehin ko watan shehin na matsayin kakansu ne to wancan ɗalibin shi ma ko yana matsayin babansu ko ma yana matsayin kakan watan kusan shekarun shehin kenan to sai wancan ɗayan ɗalibin shehin sai ya rasu su kuma wa'annan jikoki da suka taso sai riski shehin nasu kakan a matsayin kaman kakansu kenan aka kalli shekarun sai ya zama su ma sun ɗauki karatu wajensa to kaga za su ce sun yi tarayya da shehu wane da wancan wane can da ya taɓa da ya rasu To duka wa'innan suwar ne daga cikin suwar na asabiq wallahiq. Wannan yana cikin watan abin da aka gabatar ko abin da ake fa'idantan a cikinsa shi ne watan ulu, uluwul isnad. Wannan ya daɗe wannan kuma ya zo ya gaska daga baya. Akwai littafai da yawa shi ma. wanda malamai suka yi almamul khatib yana da asabiq wallahi kun fi fi tabaudi ma baina wafati rawiyaini an shaykh wahid haka dai wato da sauran a'imma wanda yake sun yi rubutu a cikin wannan wa in rawa wa in rawa wa in rawa عن اثنين متفق الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل sannan alhafiz zai shiga mana bayani a cikin wani daga wani bayani daban shine abin da ake ce ma al-muhmal da abin da ake ce ma mubham shi ibham ko da yake bamu zo ba mubham shine wanda ba a faɗi sunan rawi ba misali a ce an rasulin ko an siqatin kaga ba a faɗi suna ba amma muhammad shi a faɗi suna misali a ce an muhammad ko an ahmad wa hakaza kaga ba a faɗi wane dan wane ba ko kuma a ce an ce misali an muhammad ibn isma'il da sauransu to zai zama idan akwai wani wanda ya daidai da irin wannan sunan fa irra waslani muttafiqil ismi idan mutum biyu suka rawaito hadisi muttafiqil ismi sunan su yayi daidai sunan su anan ko sunan su ko da sunan su da sunan mahaifinsu ko da sunan su da sunan kakansu ko da sunan su da sunan nisban su misali walam yutamayyaza amma tsakanin biyun nan wato mutum ya rawaito daga wani daga cikin rawi amma yanda ya faɗi sunan shi ya yi daidai da sunan wani shi ma ko da suna kawai ko da suna da sunan mahaifi haka da sauransu ba amma ba a bambance ba to wannan shi ake cewa muhammad sabikti safihi idan shi wannan rawe ya keɓantu ne kawai da ɗaya daga cikin wa'incan ruwas ɗin su biyu ɗin nan ko mafi haka ko sun fi haka ma idan ya keɓantu ne a ce shi malamin sa wane ne a cikin wa'incan su biyun da sunan su ya kama iri ɗaya amma a ce wannan ɗalibin wato wancan malamin ne a wajen malami wane kawai yake rawaita bai rawaita a wajen ɗayan to kaga wannan an sami tamyizi an bambanta da haka za a bambanta muhmal ko kuma watan ya zama ba a ba ba ba iktisasi ba to ya zama muhmal kenan muhmal dama kamar yadda aka sani ismu maf'ul ne na ihmal akwai misalansa a Imam Bukhari ya rawaito hadisi misali sai ce an Ahmad kaga bai bayyana Ahmad dan waye ba to ko dai ya zama a an Ahmad an ibn Shihab to ko dai ya zama daga daga Ahmad ibn Salih ko ya zama daga Ahmad ibn Isa Ahmad ibn Salih ko Ahmad ibn Isa ko kuma ya rawaito ce daga Muhammad bai nasabta ba a ko ya zama Muhammad ibn Salam ko kuma ya zama a Muhammad ibn Yahya Zuhli ko Muhammad ibn Yahya Zuhli to kaga wannan duka bai faɗi sunan mahaifin ba kuma yana rawaita duka daga wa'annan to sai anan ta yaya za a gane daga cikin hanyoyi da ake gane mu'mal shine ai ai wa ai takhrij na hadisin a kawo kusan dukkanin ruwayoyin da suka zo na wannan hadisin la'allahu an faɗa wata nisba wane al-iraqi ko wane al-yamani ko wane al-madani kaga in aka faɗi nisba ta hanyar nisba misali sunan su da sunan baban su ɗaya amma nisban su daban to aka faɗi kaga har nisba zai yiwu an bayyana wane ne a ɗayan ruwaya ko kuma misali ma'arifatul mashayikh a san shehunnai shi wane Muhammad ibn Isa misali shehunnansa kaza Muhammad ibn ɗayan Muhammad ɗin kuma ko Ahmad ibn Isa shehunnansa kaza ɗayan Ahmad ɗin kuma shehunnansa kaza to kaga in aka kalli shehunnan ko kuma a'a ɗalibansa kaza ne ɗalibi wane bai yi karatu wajen wane ba to da haka za a iya bambancewa ko at-takhrij ko ma'rifatul mashayikh da ma'rifatul talamis To sannan tare da haka kuma akwai ikhtisas shine wane ya keɓantu da wane. Za mu dakata haka insha Allah ta baraka ta'ala sai karo na gaba za mu tashi a wa in jahada magwiyahu ko wa in jahada magwiyahu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh